الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصدق الصادقين صدقا صلى الله عليه وآله وسلم أعلم العلماء علما سرا وجهرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأتقياء على الإدلاك والإمكان صلى الله عليه وآله وسلم أقرب المخلوقات إلى الله في السر والعلن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعبد العباد عبادة إلى الله إنسا وجنا وملكا صلى الله عليه وآله وسلم أبلجي وأوضحي وأشرحي وأبيني وأنوري وأدوئي من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا وشفيع صدورنا ودليلنا إلى ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba a yan uwa jama'ar musulmi bin akassi ko da Allah ya ba ku ikon halartowa wannan zawiya ta mu mai albarka da alkhairi a wannan la'asariyar da kuma ku mutanenmu na kafafen watsa labarai brc fm albarka fm bauchi da mutanenmu na kafar social media kowannen ku da sunan shi da darajojin da Allah ya mashi na fara mashi da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau bi tafsirillahi wa qada'ihi mun shigo la'asariyar laraba kuma la'asariya ta goma ga watan taron musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma la'asariya da ta cika kashin farko na biyu na ɗaya bisa ukun wata aka raba watan gida uku to yau mun ɗauki kashi ɗaya ya rage ko ishirin ko goma sha tara amma goma kan mun yi bankwana da su sai dai muna fata Allah Ubangiji ya sa mun dace Ubangiji Allah ya sa mu kuma dacewa la'asariya ta laraba goma daidai ga watan tara musulunci ramadana hijira shekara dubu da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar Allah ya kuma lamunce mana ya ara mana aron numfashi da lafiyar jiki gwargwado mun gode mashi da zaman lafiyar muhalli mun gode masa Allah ya ƙara mana mun da za mu ɗora cikin wannan aiki mai wahala aiki mai hatsari idan ba a dace ba aiki mai albarka in aka yi sa'a aka dace Allah ya datar da mu muna cikin sura ta uku suratu ali imrana kuma jiya alarama malam abubakar muhammadu amin ya karanta mana aya ta ɗari ɗaya da saba'in da uku mun fassara gwargwadon hali yau kuma بقوة الله وحوله wa mashi'atihi wa fadlihi zai karanta mana aya ta ɗari ɗaya da saba'in da hudu a sura ta uku suratu ali imrana bismillah akramakallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الله أكبر ولله الحمد ya kai kwana uku karatunmu ya fita ya bar farfajiyan uhudu ya dawo farfajiyan amra al-asad da du'a'in da muke samu muke fassarawa ubangiji yana jinjina ma jarumtan nagartattun almajiran ma'aiki mai tsira da aminci wanda an jikkata zuwa uhudu ran asabar ran lahadi kuma aka ce in ji ma'aiki a kuma fitowa kuma suka fito suka je inda ya gaya mana yanzu abin da muke karantawa yanzu maimayin abin da sadaukarwarsu ya nuna ne wa'innan wanda muka ce sun fita sama da mutum ɗari biyu wani ma a wuya 'ya'yan da suka ɗauke saboda ko inan jikin zakaraya ne amma tun da mutu ya ce a kuma komawa sai suka yadda suka koma mutum biyu suna ɗingiji suna ta yin juna tafiya kowa yana da rauni a jikinsa ba na zama a gida ba na zama a ɗakin jinya amma tun da annabi ya ce a fito in ji Allah suka koma fitowa yanzu da suka fito suka zo wajen suka furan ƙurai ba su kuma dawowa wajen kamar da makaranta jiya an je an ba su tsoro a shekaran jiya jiya kuma mun karanta an zo a babu mane tsoro su kuma wannan kalmar sai ta ƙara musu imani sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakilu to shine Allah ya dora bayani yace wa'innan zaratan masu imani wanda suka amsa kiran Allah bayan miki da rauni ya same su sun zauna a hamra al'asar ba abin da ya same su fankalabu sai suka juyo suka dawo gida daga hamra al'asar bi ni'imatin minallahi sai suka dawo tare da ɗaukar ni'ima daga Ubangiji Allah, wasu daga wajen Allah ya cire musu mafi yawan zafi da zogin raunin da yake jikin saboda sallama mashi da suka. Sannan, bi ni'imatin min Allah sun ci jarabawa an ce su kuma fitowa tare da rashin lafiya da rashin gaɓoɓi wani ma jini na zuba a jikinsa har ranar fita hamra al'asari amma kuma Allah ya taimake su ba su yi tawaye sun juya ba su yi dalwara kan dalbaraya baya ba kuma ba su juya wa la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu sallama baya ba kenan fan alabu bi ni'matin minallahi wa fadali kuma sai suka dawo gida madina daga hamra al-asad tare da ɗaukan wata falala ta daraja domin tun da aka fara yin wani shugaba a wannan duniyar ba wani shugaban da dakarunsa suka mar ɗa'a irin yadda dakarun sayyidul wujudi ainihin rahmatin rabbaniyyati suka yi masa wannan da'a da aka darajar su ta ƙaru a tarihin duniya ko mu da muke karantawa yanzu ai muna ji a jikinmu waɗannan sallamawan su ta kai sallama kaga wa fadalin ke lam yamsasum su duk wani abu da ka sani wanda ke ɓata rai ko wahala ne ko takaici ne ko zulumi ne bai je ya shafe su ba a ran da suka koma hamra al-asad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa tabaqu ridwanallahi ga wata gara fasa sai Allah ya taya su sai suka bibi samun yardar Allah abinda bawa ke nema Allah ya yarda da shi kuma Allah ya sa shi ma ya yarda da Allah sai bawa ko bayi su hau matsayin radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabba Allah ta ma cikin wa tabaqu ridwanallahi suka bi hanyar da suka samu yardar Allah. Wallahu, shi Allah nan zu fadalin azimi, zu fadalin ma'abucin baiwa ne, sannan azimin in an yi ma wannan min ɗin kasara ya zama azim na atne na fadli ba na atna zu ba na atna wallahu amma in ka kama wani karatu za ka ji an ce wallahu zu fadlin azimun to an yi ma wannan min din damma ya gwada na atne na allahu na atne na zu dama nuna cikin asma'ul kamsa wadda ake mashi damma da wawo ake mashi nasba da alif ake mashi jarra da ya'u zu a wajen damma kamar nan za a wajen nasba zi a wajen kasara da jarra ke to shi ubangiji zu fasalin ma'abucin ba da baiwa ne da falala ne wato abin da ke cewa falala ita ce gara fasa wadda ba a wahala ba sam yanzu misali idan mutum ya sallar azhar a bauchi yanzu a jam'i wani kuma yana cikin masjidul haram shi ma sai ya yi azhar ta wancan raka'a hudu yayi sirriyatan wannan shi ma ta sayar baucin raka hudu ya yi ita ma sirriyatar zama biyu ya yi shi na ka'abar nan raka a biyu ya zanna ya kiriya ya miƙe shi ma manonin bauchi ta sa a zuhun ɗin ita ma da ya raka a biyu ya zauna kuma duka an fara da iƙama an ƙare da assalamu alaikum to amma sai falala ta ce wannan dan baucin in yayi sallan kusa tsarki sauban jakadan wa sauban wa bukatan kuma ya bi imam din don Allah da gaske to a ba shi lada 25 ko 27 amma wanda yake can saba shi ma irin wannan sallan yayi shi kuma ka ce a ba shi ladan irin azhar din dubu ɗari to wanda ita ake cewa falala aiki iri ɗaya ne Allah aka nufa sunan sallan a zuhur shakalinta da hayata da siffanta ɗaya amma falala ta ce a nan a rubuta daban wanda yake can a rubuta mata kaga falala kenan jama'ar musulmi an ce idan ka karanta qur'ani daga farkon fatihatul kitabi zuwa milal jinnati wan nas nayi hatama an ce a bani ladan na sauke alqur'ani to sai aka ce wanda kuma ya zauna ya karanta kulhuwan lahu zuwa ƙarshe ka tashi ne ka bar waje ana magana kana ji nan da ya zo ne nan aka wayi gari kul huwallahu a cikin suwar ɗin ƙur'ani ba surar da take da sauƙinta da wuya ta sa mutum gyara a karatun ƙulhuwa ayoyinta guda hudu kalmominta goma sha bakwai harumfofinta guda arba'in sai aka ce fallalan Allah in kai niyya kake bari ka karanta ƙulhuwallahu zuwa ƙarshe amma da niyyar a canza cinikin ba a kira maka harafi harafi lada lada ba a'a ba kalma kalma lada lada a'a kana so falalan Allah ta baka ladan ka bude qur'ani ka ɗauki qur'ani daga nasi ka iso an kabuti wala tujadilu ahlan kitab ido 20 to in ka karanta kulhuwa da wannan niyyar sai Allah ce a bude a rubuta ma ido 20 kai tilawa amma ikirin ka karanta kul huwa Allahu ka karanta in ka ninka kul huwa biyu kace Allah a karbe ta a tilawar hizu 40 sai Allah ce to tun da haka kana waita a ba ki ladan kul huwa biyu hizu 40 ya karanta 40 ka karanta falala ce ta ba idan kai kul wallahu kafa uku kace ya Allah a karba mun to a ban ladan na karanta ƙur'ani min alhamdulillahi rabbil alamin ila min aljannati wan nas kul huwallahu wannan guda uku sai a buɗe littafin aikin ka sai a baka ladan ka karanta ƙur'ani ido 60 amma 60 ka karanta to wannan shi ake cewa fadala fadala to ubangiji Allah ma'abukin fadala ne fadalan ma azimi babba abin da ya ba wa'annan muminan kenan mu ma muna fata Allah yi mana a wannan aya da muka karanta za mu samu lafazin jalala ya maimaitu mun samu fasalabu bi ni'matin min Allah alif lam lam ha aka tsara gaba lam yamsasu su'un واتبعوا رضوان الله ألف لام لام ها sai muka samu wallahu zu fadalin azim mun samu lafazul jalala a ayan nan tare da rashin tsawonta Allah ya maimaita Allahu a waje nawa uku waje uku kuma dama Allahun ya zo a Qur'ani a waje 360 daidai ne to gashi a nan aya ɗaya cikin Ali Imrana aya ta 174 Allah ya ga dama ya faɗi kansa da sunansa na Allahu ba da sifa ba ya faɗa sau uku saboda yana gwarzanta wanda suka yi mashi abin da yake su yi mashi kuma Allah samu a cikin jama'ar musulmi maluma suka ce lamma fawwadu umurahum ilayhi yayin da waɗannan masu rauni a jikinsu suka sake lamarinsu ma ubangiji tunda Allah ya ce manzan Allah ya ce musu su dawo kuma duk wanda bai je Uhudu an kwama da shi ba a wannan fita ta Lahadi kar ya fito kaga zallan rauna nan majinyatan Allah yake nema amma suka fawwala ma Allah lamari suka ce ga munan tun da ne numfashin su bai kare ba suka fita suka je inda aka ce su je wa atamadu bi qulubihim alayhi sannan kuma zukatansu ba ta razana da kururuwan innan nasa qad jama'u lakum faqashawhum ba a ba su razana ba suka ce mene hasbunallahu wa ni'mal wakil da suka yi haka a tsahun minal jaza'i arba'atan sai Allah ya tura wasu sakayya guda hudu mabambanta da juna sai ya ba ma waɗannan muminai wadda suka kuma fita abra al-asal farko dai Allah ya ba su an-ni'ima fanqalabu bi ni'imatin min Allah na biyu wal fadli ubangiji Allah ya ce fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin Allah sai ya ba su falala karuwar daraja ke sannan wa sarfar su'i ubangiji Allah kuma sai ya kawar ya tunkuɗe musu duk wata cutuwa duk wata cutuwa tunda sun taru don Allah amsa irin manzon Allah ta sallama to sai Allah ya kawar musu da duk wata cutuwa ko wata takaici ko wani rauni da za a ƙara musu ko wata kisa da za a sake musu a nan hamar al'asar Allah sai ya tsare wannan sannan kuma wati ba'ur rida sai Allah ya musu kyautar ya sa suka bibiyi samun yardansa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mu ma kwanakinmu na duniya na addini Allah ya datar da mu Allah ya hana mu zanewa Allah ya hana mu juyawa Allah baya Allah ya hana mu kwayewa da darewa ga barin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'ar musulmi saƙonmu da na yau da na gobe muna sa ran da na jibi duka zai zama tsori ne akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan kuma za mu cika goma tsakiya da magana akan alqur'ani da makaranta qur'ani da sirrorin da Allah ubangiji ya kunso a cikin qur'ani da kuma buwayen da littafin ke da shi idan muka cika ashirin daga kan ishirin da ɗaya kuma to za mu sunkuye da wasu saƙonni ne wadda ake cewa yadda ba ƙasa nan ake gaddamar ko kokawa za ta yiwu ko ba za ta yiwu ba kuma ba abin da zana kokawan nan yiwuwa tun daga ƙasa sai ɗayan makokawan ya gudu amin in dai ba gudu ne ba kaga dole a yi kokawa sannan jiya mun tattauna mun iso kan cewa hasken manzon Allah Allah ya fara halitta kuma almajirinsa sahabinsa jabiru ya yi tambaya ma'aiki kuma ya ba da amsa malumar ruwaya kuma nuka jero su ɗaya na bin ɗaya ɗaya bayan ɗaya duka mu da ku a nan to wannan lokaci da aka yi hasken sayyidul wara kanzul baraya imamul anbiya'i wal mursalina a lokacin fa لم يكن في ذلك الوقت لوح لوح المحفوظ halitta ce? na? to an yi halittar lauhu lauhu ya samu hatta manzo Allah yana kenan da da hasken ma'aiki da lauhul mafuz bisa kaddarawa shi mai halittar ya zaɓa ya ga dama ya fara yin hasken ma'aiki kafin ya samar da lau kuma shi Allah ana mata tsiye ne la yus'alu amma ya fa'al wa hum yus'alun shi Allah ba tambayarsa komai yayi kawai halitta sai su ce sam'an wa qa'atan ya zal jalali wal ikram sannan wala qalamun akwai hasken ma'aiki Allah ya samar da ma'aiki a haske yana wa Allah nau'in bautan da ya sa shi a sifa da halittarsa ta haske lokacin ba a halicci kalamu da ke rubuta ma kana wa ma sayakunu wa ma huwa ka'inun a jikin lauhu ba an halicci kalamu ya samu kansa a matsayin kani kani kani ga hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wala jannatun a sanda Allah ya zaba ya samar da hasken ma'aiki ba a yi aljanna ba duka aljannatu ko aljannatu wa ma fihinna duka babu Allah ya ga dama sai hasken annabi ya riga aljanna samuwa sannan wala narun ya zan billahi wal'iyazu billahi babu itacen nan da ubangiji Allah ya jero su a Qur'ani ba bai yi ko ɗayan su ba suna nan a babu amma akwai hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wala malakun babu wata halitta sunanta mala'ika ba mala'ikin da ya girmi ko ya kai ya yi sa'a da shugaban halitta babu wannan mala'ika shi ma shugaban mala'ikun wata ran ai ya ɗauko zance ya ce wa ma'aiki ina so ma'aiki ya ce jibrilu ina so yau kafin mu rabu ina so in san shekarunka Mm, kam laka nawa ne kake da shi na shekaru bana ina so sai jibril sai ke ce masa mu a can inda muke ba ma da shamsu ba ma da kamaru ba ma da yaumu ba ma da lailatu ya ce to ka dai kamanta min a irin kirgen da kuke kida a malakutu nawa daɗewanka kai ka samu a nan duniya yini ake haɗawa sa'atul nahari sa'atul laili sai a samu al-yawm sai hada kuma al-yawm so bakwai sai a samu al-usbu mako daya haka kirgen mu yake ba in muka hada usbu hudu kuma sai mu samu shaharu wata kenan in muka haɗa shaharu kuma sha biyu sai mu samu sanatu ko amu haka ne in mun haɗa kuma sanatu ko amu so ɗari sai mu samu karnu to to a malakutu ba haka suke ba ba haka kirge yake ba su suna da bambancin ma'aunayya da yawa ya ishe ka abun tsoro dai ka gane inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu kun a malakutun Allah in an kwana ɗaya idan aka turo tsawon kwana ɗaya nan zuwa ga ayyamun duniya to nan an shekara dubu ne shekara dubu ƙarni nawa ƙarni goma to sai ka riɓanya ƙarni ɗari ɗari ko goma to kwana ɗaya ku jibrilu kenan a malakutun Allah amin to a hakan ne sai mahaifi yake ce yau yana so ya ƙididdige ya san daga samuwar jibril zuwa yau a wancan lissafin yaya kirgin yake sai ya ce mu abin da Allah ya bamu a matsayin ma'aunin kirge wanda wani yake gane ya riga wani samuwa wata tauraro ce take kullowa a malakutu ta gabashi to duk wanda ya ga tauraron nan ya ganta sanda ta bullo to daga sanda aka yi ki ya shekara dubu saba'in ke sannan kuma in ya sake gani to ya shekara dubu ɗari da arba'in da kuma zai kuma gani ya shekara dubu ɗari biyu da goma kenan mu abin da muke kirge amma shekara dubu saba'in yar bauchi a'a yar duniya a'a a wancan kirge na inna yawman inda rabbika ta alfi sanatin mimma ta hudu to a haka ne wanda ya ga tauraro ya sake ya gani to ya cika shekara dubu ɗari da arba'in sai ma ke ce to ka ga tauraro ya kai to nawa kai sai ce to daga sanda aka yi ni na samu zuwa yau na gani sau saba'in na gani sau saba'in sai ma'aiki ya ce yanzu kana ganin tauraro ya ce tun ganin da ne wa tauraro dab-dab za a fara aiko ne wajensa tun wannan ɓacewar ba a kuma gani ne ce to na rantsi da Allah ni ne wannan tauraro ko ko ku ga wannan kabarin yanzu ba ku yi ta ba ma tare da zuba a gawa gida cewa maza ne a nan ba ko da yake yanayi ne ga gaba ya karɓi ƙasa ai kuna ƙoƙari ma eh mun gode amma a ɗan ƙara bolum dai eh ko ba equalizer dai amma a ƙara bolum dai jama'a sai da manzo ya rantse da Allah ya ce shi ne wannan tauraro kaga daga ranar kuma za ta malam sai a barka da kirge ko dai jibril ya kullo a jikan jikan jikan jikan ila ni hayatin nafasi na ma'i jama'ar musulmi wala sama'u babu wata sama sammakunan guda bakwai babu ko ɗaya wannan sammaku guda bakwai a sama'u a ƙur'ani Allah ya faɗa a waje ɗari ɗaya da ashirin daidai da lafazin mufradi irin suwa sama iwan tsare irin suwa sama izatil buruj da dai sama mufradi ko ɗari da ishirin samawatu a ƙur'ani ya zo waje ɗari da casa'in daidai jama'a lokacin babu wata sama da aka yi amma akwai hasken manzon Allah sallallahu wala ardun kuma ba a yi wannan kasan ba wanda muke kiwo kanta muke noma kanta muke zama mu rubuta allo mu karanta allo kanta muke haƙanta muke yebo ƙasa mu yi ɗakin kwana wannan ƙasan dai wanda muke tafiye-tafiye a kai wanda in ba ruwa muke buga ta mu yi taimama mu sallaci sallan farilla babu ita ƙasar lafazin ƙasa ya zuwa ƙur'ani waje ɗari hudu da sittin da ɗaya ne al'ardu wani guri arda wani waje ardi waje ɗari hudu da sittin da ɗaya mai mai to lokacin babu ƙasa na ɗaya babu ta biyu har zuwa ta bakwai ba a yi su ba amma akwai hasken muhammadun rasulullah wala shamsun wannan ranar ita ƙurfin shamsin da ita da hasken ta duka babu ko Allah bai samar da su ba amma a sannan ya samar da hasken da yi bilwara kan bilbaraya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wala amarun malam babu wata babu rana ba halice ta ba malam babu wata ba halice ta ba babu haske da zafi na jikin rana babu sanyi mai tsanani da Allah ya tura a jikin rana da ita rana kana ƙara matsanta ne kana ƙara ban kwana da zafinta za ka je gaban da kuma sanyi za ka tara sai ka san dare ka zama kankara shi yasa har yau ba wanda ya je duniyar rana duk kaɗaɗin mutum da kaɗi mutum da zangalan mutum da duka ya sallama ya ce wata da a far mata amma ban da rana kuma da wani ɗa zai kuskure ibi jiki gabar ta malam to dai a raba gado ita rana fasar zuwa da shi ke shi yasa ma ba su ma kwatanta ba sun ma san mimma layin kilo ne ko ka ce mimma layin kuna abada to wannan babu wata wala insu malam babu wani dan adam adamu ma ba a yi ba balle a samu baru adama amma akwai hasken ma'aiki wala jano malam ba a yi aljani ba shi abul jani shi iblis din bayi nan kwata-kwata ba a samar ma da shi ba amma an samar da hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahu akbar idan mutum na so ya ƙara kwalele ta wannan afadaliya da muke tattaunawa ta ma'aiki da fifikan samuwarsa kafin waɗannan wannan fa kamar muna sharhi ne amma tun da ma'aiki yake cewa awwalu shay'in khalaqahu Allahu قبل الأشياء أليس هذه بالأشياء هذه كلها أشياء وإن من أقروني باي وإن ما با komai ba a yi komi ba a yi wa'annan ba ba a yi abin da ba wa'annan ba amma akwai hasken annabi Muhammad ka ɗauki istihalatul ma'iyya bizzati ta babban malamin nan al'allamatu shanqiqi ka duba shafi na ɗari uku da hamsin da uku don ka ƙara ganin abin da muka faɗan nan jama'ar musulmi in banda ibnu taymiyyah al-harrani da aka hukunta hijira shekara 728 in banda muridinsa mai bunsa a makance ibn qayyim al-jawziyyan da aka hukunta hijira 751 babu wani mutumin kirki da ya taɓa tattara shekarun ma'aiki ya raba su biyu akwai na shari'a akwai na ɓata babu kuma kowa ma ka ji yanzu ya araya ya fato daga gudu ya zo sana wannan kuma ta isa bala'i mutum na so a girmama shi shi kuma na kankanta jagoran girma gaba jama'a akwai babban malami in ana kirga hafizan hadisi na duniya sai an faɗe shi shine alhafizu abdurrahman bin dabe ash-shaybani ibn dabe ash-shaybani al-asari ya shiga kabari tun hijira shekara ɗari tara da shekara arba'in da shekara hudu ga abin da ya faɗa karatu daga harshen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don ka san abin da muke faɗan nan daga wajen maluman sunna muke karɓa amma tabbatattu nagartattu cikakkun ba maluma maɗauka tsumma ba maluman sunna wacce suka yarda annabi ya cika ya kuma ya cika ya kai ya kuma ya kai ba wata tawaya ko gazawa a jikinsa sallallahu alaihi wa sallam yake ce manzon Allah ya ce kuntu nura baina yadayi Allahi azza wa jalla qabla an yakhluqa adama bi'alfai'ani manzo ya sauƙaƙe maka damuwa in ba kai ne ka je shi ya tsora maka damuwa da kuma ke ɗanu masu jefa fitina kan halittun Allah dan daga sanda aka raina ma'aiki ko aka fusa ta ma'aiki to ba falala da rahama kuma ake samu yace kuntu nuran yace ni ma'aiki na faɗa kuntu nuran na kasance ina nan a haske baina yadayin lahi ina bauta gaba ga ubangiji na Allah wanda ya girmama girman da ba ce kai tasa wajalla Allah na wanda ya buwaya kan kowa da komai ina nan a haske ina bauta Allah a sifata ta haske qabla an ya faluka adama tun kafin Allah ya halitta annabi adam bi alfai amin ya rage shekara dubu biyu a yi annabi adam ma'aiki ya ga dama ya faɗa a wannan hadisin ko san riwayar mu ta baya ya rage shekara dubu goma sha hudu ka kuma ta da ita mun karanta ta a baya to nan riwayar ya rage shekara ɗari ɗari sau ashirin a halittu annabi adam ma'aiki na nan na bautar Allah a siffarsa da haske. Ibn Taymiyyah na nan lokacin ibn qayyim al-jawziya ya iso amma haka suka yi kode suka ci mutuncin ma'aiki suka ce a'a musulunta ya yi sanda ya cika shekara arba'in nan ne farkon ya imani kuma duk ba a taru an ce komi ba kan wannan sai mu da muke kashe dare ne kashen nuna nan rubuto nan muna faɗa sannan kuma a tare da hakan muna faɗan gaba inda karatun yi na cike liya halika man halaka an bayyanatin wayaye man hariya an bayyana saboda haka jima musulmi shi wannan malami da muka ce al-hafizu abdurrahman ibn zabi' al-shaybani al-afari yana da littafi tamyizu sayyid min al-khabir fi ma yaduru ala alsinatin nasi min al-hadith don ka san babban malami ne na duniya kuma gangaren ne a haddar sunna sai ma'aiki ya ci gaba da cewa yusabbihullaha zalikan nuru wa tusabbihul mala'ikatu bitasbihihi falamma khalaqa Allahu Adama awda zalikan nura fi dinihi Allahu akbar ma'aiki yake cewa a san da nake hasken tasbihi Allah ya sa ni in ta yi kawai tsarkake Allah aiki na kenan in ji ma'aiki a sanda nake haske yace a cikin ina yi ni kadai babu kowa har Allah ya fara samar da halittu ina yin tasbihi a cikin samarwan har ya samar da mala'iku to Allah sai ya ce wa mala'iku su zauna inna kunta su amsa ban sani ba jama'a da mai rerawa da mai ansawa waye gwani ban ji ba mai rerawa sannan da mai rerawa da mai ansawa nawa aka riga ji na mai rerawa to kaji hasken tun ba mai amshi ma'aiki na haske tasbihi Allah ta ake yi har aka zo Allah ya fara samar da halittu har aka zo a cikin haka ya samar da mala'iku sai ce mala'iku duk abin da wannan hasken ya furta ko ma ko furta kenan ma'aiki malamin sahabbai ne a tasbihi yace falan ma khalaqa Allahu Adama yace lokacin da ubangiji ya ga dama halitta annabi Adam kuma kaga yan aiki sun karu ke to lokacin kuma auda Allahu zalikan nura to Allah sai ɗauki wannan hasken sai ya yanka sai ya saka a jikin ɗinu ɗinu Adam faɗaɗɗen yumɓunyin annabi Adam sai aka bantaro wani abu daga wannan hasken sai aka saka eh shi Adamun ka sani ya cika ne da cikin ma'i wannan ba haka ne ba gare duka abin ka tashi a gaban Allah tsirara haihuwar uwa ka sallama a nan jirgin ceto ya shafe ka annabi adamu bai kawwalu ba sai da aka ɗauki wani abu na haske sai bilwara aka hada da tsino halki adama tukun aka samar da annabi adamu zaka ya kai labari ya ɗaukaka da nau'i na ɗaukakan manzon Allah kuma haka Allah ya tsara fa a'a ba sai kai ka yarda ko ni da ku mun yarda ba a'a innama amruhu idza arada shay'a nan ya qula lahu kun fayakun amin amin ya riga da ya zartar wanda ya tawaye amin shi ne je kiyama ya ta kirba abin nan da aka yi wa fara ya zama sali e kirba e da shi ma fura ai dan ta'adda fura ba a ka je inda inda ake fura ta tambayi ita inda mai fura ka je kafin a sauke fura a mar kirban ka je da babban kwano ka ce ka ɗiba maka fura na dubu ɗaya ka ce ai ba Allah kuran bai yi ba iya ga abu abilu kuma ina kallo ba shi ne faran ba muna sauri gona za mu je ebo mana shi a haka da ta ce wani kana so ka ɗaure ni a garin nan laifin mai na maka haka ka ji cinikin fura zai sa a ɗaure iya kenan fura zai yi kisa saboda me ba a mar kirɓa ba na nan a ɗan ta'addansa a lokacin da za ta ebo shi ta zuba maka ana kiran shi ruwan gudu a lokacin bahaushe na kiran fura ruwan gudu kurɓa ɗaya in kayi to in tana da nisan kwana dai oga mai kemis zai yi cinikin tetrosabilin kashe daya antikulus kashe daya plazin kashe biyu kuma da haka sai nafkin irin na mata mabiya wata dan in ce ma ciki zai yi fiye da wanda ya sha sai wallan amma da aka ɗauko aka juye shi a wani unguwa wanda ba a ƙulla sunansa turmi aka ɗauko samarin da ba su duka wa kowa ba ruwan da tsufan tsohuwa a tsaye suke kullum sunansu mene tabare da aka sunkuya ana titin titin titin aka jima sai furayen musulun ta gafa tamal idan ma ka sa hannu ka yago ba ruwa ba nono ba kindirmo ba sukari ka haɗa shi da yawo suka damu suka je maza wuri in an jima sai ka ɗau motar ruwa ka tsora sai a ganka da garma za ka yi na gona za ka yi wuɗan dankali saboda me an yi masa jinya an raba shi da halayen nan nasa masu muni an tsora shi a kan salaha in ka samu ka mutsa a ruwa ka sha ko ba sukari kalau ka mutsa a tsala ka sha kalau a kindirmo ko da yake kindirmo ya yi nisa yau sai dai zuma da yaro fulani eh amma mu da kindirmo sai dai haro kofin jama'ar musulmi manzo ya gaya mana an yi shi a haske ya rage shekara dubu biyu a halitta annabi adam tun a sannan yake tasbihi shin tasbihi aikin mai imani ne ko aikin rasali ne kuma a sa mala'iku suna ansa abin da ke fita a hasken manzon Allah kuma duk da haka ya dawo bai zama musulmi ba sai da aka gama wancan zamunan duka har ya zama Allah ya zaɓi ya ɗauko shi ya dawo shi a matsayin mutum a mutum ɗin ma wai baya musulmi sai da ya shekara talatin da tara bai da imani da wata goma sha ɗaya bai da imani da kwana ishirin da tara in ji ɗan ƙayyimu in ji ɗan taimiya wannan muna ce Allah ya isa wa annabi Muhammadu sallallahu to ina ne za a samu wannan ruwayoyin kuntu nuran baina yadayi Allahi azza wa jalla qabla an yakhluqa adama bi alfai amin yusabbihu Allah zalika nuru wa tusabbihu al-mala'ikatu bi tasbihihi فلما خلق الله آدم أودع الله ذلك النور في دينه أإناني مكليقا من يسكت دوما نوني يمو suka nuna mana har ga shi yau mun bi su nasu illa sauna daga shi kaɗan mu ma muna tattaunawa to ga maraji'un da mai so ya ga inda karatu ya zo sai ya duba wannan shine amanar karantarwa jama'a albushirin wanda ya fara rawaito wannan karatu na cikin nunannin shehuna riwayan imamu muslim na cikin wanda muslim yake tutiya yake gina isnadinsa da su shi al'allama Muhammad bin Umar al'idini ko al'udini duka an rubuta da haka. Shi kuma wannan malami al'allama Muhammad bin Umar al'idini ko al'udini an yi janazansu sun hijira shekara ɗari biyu da shekara arba'in da shekara uku. Kusa shi musulun hijira shekara ɗari biyu da sittin da ɗaya ba duniya to wannan shehu musulun ne hijira shekara ɗari biyu da shekara arba'in da uku aka fi na wannan gangarar muhammad bin umar al-aidi ya ce manzon allah ya faɗi abin da muka faɗa wannan malami ne ko jahili wanda ya kai musulun ya gina almajirancinsa ya yaya ta hadisai tare da makyanjaman wannan wannan wannan malamin ya kai a tambaye shi addini ko bai kai ba ɗaya ke. a cikin almusnad na al'imam muhammad bin umar al'izini za ka ga wannan asarin ku ce da ni ɗaya magabacinmu na biyu al'imam abdurrahman bin ali bin jauzi kana maganan abul farji bin jauzi wanda aka sa shi a kabari hijira shekara ɗari biyar da casa'in da bakwai daidai ka ɗauki littafin abul farji bin jauzi mai suna alwafa bi ahwalil mustafa ka ɗau mujalladi na farko ka duba shafi na ishirin da biyar jama'a mun samu magabata nawa malamai ko jahilai maluman sunna ko na bid'a maluman duniya ne ko limamin baranda ne ustazu bana bakwai na duniya magabacinmu na uku wanda ya ɗauko wannan riwayar al'imamu jalaluddin خاتمة الحفاظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي إمام السيوطي أن بسنا هجرة شكرا تبي ترى دبوم شاعر كدوكي اللآل المصنوعة أمجلد فرقو شافي دري أكو دا أربعين دا بيار دا غين جلال الدين السيوطي ya kawo wannan asali da muka faɗa muka magabata nawa shi ma ɗin jahili ne malami magabacinmu na hudu al'imamu alƙadi iyab bunu musa kana maganan abul fadalil yuhudubi alƙadi iyab bunu musa abul fadalil yuhudubi ya shiga kabari ana kirga hijira shekara ɗari biyar da arba'in da hudu ka ɗau littafin ashifa بتعريف حقوق المصطفى كالقاضي اياد بن موسى اليوسفي كدو مجلدي نا ɗaya kawai kakka wahala ka duba shafi na tamanin da uku ya kawo maka baitocin da babban ma'aiki al'abbasu bin asil mutsalib yayi na yabon ma'aiki kuma ciki akwai ishara zuwa ga wannan karatu alƙadi ya ma malami ne an sallama ko ana kokonto na kowa ya yarda na ce ko akwai mai tankiya a nan mu haɗa shi da ajafa ta warkar yanzu kenan mun samu magabatan da bayan shi al'allamatul hafizul kamil ibnu dabi' to yanzu mun zo mun kuma jera wa'innan tun daga shi Muhammad bin Umar al-Idini muka zo muka rufe da kuma shi al-Qadi Iyad bin Musa al-Yusufi jama'ar musulmi wala baka ya ishara mun totun mu sun dauko karewa dirasan mu ta yau mun ƙara tabbatar da cewa hasken manzon Allah aka riga yi sannan a hasken kuma yana bawan Allah bawan Allah ma mai tsarkake wa Allah abinda bai cancanci a siffarta Allah ba da shi sanda aka samar da mala'iku kuma suka zama 'yan makarantar ansa tasbihi daga bakin annabi yana haske sallallahu alaihi wa sallam to tambaya ta da ku Allah ya haɗa wa annabi wannan daraja wani ya zo da ƙaryan wai ya kawo maka sunna ka ƙare mar kallo ba inda yake kama da sunna fatta fatta sai da in baka san sunna ba sai maka impersonation kai tsammanin shi da ita suka zo amma ɗan tuwa tuwa wadda shede wadda shede wadda moto wadda kujerar haji wadda house wadda mosque wadda wadda wadda ita kenan aka zo talle amma duk wanda ya zo kaga ya fara wa annabi nuna yatsa malam ja ka laya ka ja ka ba shi wani to ɗaya za ka mutu kuma nawa ba ba za ka dawo ya jika maka aiki sai dai ku yi ta tsinuwa a can kuma an gama tsinuwa Allah ya ce to la tattasimu ladayya a nan kar ku ce da ku samu lokacin kake na ce a mun riga mun shirya mu haɗa mutum da wanda ya faɗi Allah tsallakar da mu Allah ya kare mu na ce amin Allah na ce gobe azumi sha ɗaya jibi azumi sha biyu duka za wuya za mu kwalailaice annabi da haƙoƙinsa ne jiya wani ya mun waya ya ce wai ya zo nan har ko uku bai ji na yi maganan isti'ana da annabi ba na ce hanzari ne kake na mutu ne na ce ka yi haƙuri mana to yanzu Allah da damu ita kan wa'innan dirasatu amma daga nan kuma za mu goya abin da ya shafi ulumul qur'an muna kowa godiya kuma su ma albarka lamari ya yi kyau in an je a ce in ji kabiru arabi abokinsa wanda ya gina albarka alhaji ladan salihu abokinsa tun na gajeren wando mara sani wannan gajen ruwa mai buhun gishirin nan ko mai hoton baturiyar nan ka ce yana ce shi ma Allah masa albarka tunda yanzu ana tsora mana in mun ce yau kaza ga azumi za ka jira nan din ne wannan bayanin mun gode ma albarka mun gode wa BRPFM mun gode ma wa'innan social media guda biyu da wanda suka sa dukiyarsu suka sa lokacinsu da 'yan kwamitinmu da mahalarta da kowa mun gode Allah ya haɗa mu a ceton ma'aiki. Fatiha ma salatul fati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jama'a ya haƙuri a tsaya da